من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijiriya wanda ya dace da goma ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu tashi a cikin tafsirinmu na suratul azab wanda yau da ikon Allah ta'ala za mu tashi ne a aya ta 69 ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu bismillah wal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما وكان عند الله وجيها
Allah madaukakin sarki yana ce ya kwanda kai imani kar ku zama kamar wanda suka cutar da Musa. Allah ya kubutar da shi daga abin da suka faɗa. Wa kana inda Allah wajiha Musa alayhi salam ya kai babban matsayi a wajen Allah shine wajihan. Wa kana inda Allah za jahin azimin wa makanatin samiya. Allah ya yi kira ga masu imani waɗanda suke tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, kar ku zama kuma irin waɗanda suka cutar da annabi Musa ku cutar da Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Abi Huraira ya rawaito hadisi cikin Sahih Bukhari, kamar da Bukhari ya rawaito shi, hadisi na dubu uku da ɗari hudu da uku da hudu. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Musa kana rajulan hayyan Musa ya kasance mutum ne mai yawan jin kunya sitiran mai suturce kansa mai rufe kanshi baya bayyana tsiraicin shi banu Isra'ila sun san da haka la yura min jildihi shay'un istihya'an minhu Adamu Musa saboda kunyarsa fatar jikinsa ma bai bari a ga wani abu a fatar jikinsa shi yasa ake ce da shi sittir komai rufewa ake kirf Banu Isra'ila sun cutar da shi akan haka suka ce ba komai yasa Musa yake yawan suturce jikinsa ba face yana da aibu ne a fatar jikinsa ba ta da kyau yana da ciwon albaras kuturta sannan yana ma da ƙaba a jikinsa ma ya tasattaru hada sittiru ko tasatturu hada tasattura illa min aibin fi jildihi imma barasun wa imma udratun suka yi ta zagin annabi Musa a gari, suna ta ɓata shi, cewa ba wai tsoron Allah ya sa yake rufe jikinsa ba, kuma ba wai wani kunya ba ne ya sa yake rufe jikinsa, a'a ciwo ne da shi, yana da, yana da ƙazuwa ne a jikinsa, sannan kuma al'aurarsa da baya budewa a gani ciwon ƙaba ne da shi Allah ya so ya kubutar da annabi Musa dangane da wannan mummunan zance da suka faɗa akan shi wata rana ya tafi kogi yana wanka ya cire suturarsa ya ɗora akan dutse ya shiga yana wanka ya gama wanka yana fitowa kawai sai sama dutsen kawai ya lulluɗa ya gudu yayin da nan Musa ya fito don ya saka kayansa tunda ya yi wanka ba sai ga dutse ya ya suri sandarsa ya bi wannan dutsen da gudu yana saubi hajar saubi hajar a wata riwayar saubi ya hajar saubi ya hajar ya dutse kayana kawo mini kayana dutse kawo mini kayana kawo mini wallahi dutsen nan bai tsaya ba sai da ya je har inda daba da dandalin banu Isra'ila masu zagin annabi Musa akan wannan kawai sai dutse ya tsaya a cikin makiyin annabi Musa Musa ya tafi da gudu ya je wurin ba yanda zai tunda ba komai a jikinsa har sai da ya je gabansu ya ɗauki wannan kaya ya saka amma ku dai daga sandan sai ya rinka dukan dutsen nan ya ba shi kashi sosai kamar yadda ya zo a hadisi wa tafiqa bil hajari darban bi asahu fa wallahi inna bil hajari lanadaban min asari darbihi thalathan aw arba'an aw khamsa mai riwaya ce wallahi annabi Musa ya daki dutsen nan duka na gaske sai da ya masa duka ko dai uku ko hudu ko biyar dukan da annabi Musa ya masa a jikin wannan dutsen da yana magana da yayi bayani ya da ku kun san shi annabi duk inda annabi yake ba ba karfin mutum ɗaya bane da shi ware wa dunkule masa ake yi na mutane biyu shikenan ya sa kayansa a'a ashe hikimar haka shine Allah ya so ya ya kutuke masa mana Allah ya so ya masa haka saboda dutsen sai da ya zo wajen dandalin su ya tsaya sai Musa ya je wajen daukan kayan nasa dole yayi tsirara sai da suka kare mai ganni wala daga da waje sai suka gane a'a ashe babu komai a jikinsa ashe kyakkyawan mutum ne ashe bai da kazuwa bai da kuraje ashe bai da ciwon kaba a marinansa da ake faɗa ashe bai da abin da duk ake faɗa din nan bai da shi to kaga wannan shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa ya ku wanda ku imani kar ku zama irin waɗanda suka cutar da annabi Musa Allah ya kubutar da shi daga abin da suka faɗa me ya kubutar da shi ba gashi sun gani ba sun gan shi a zahiri Allah ya tsare shi to wannan ba shi kadai bane cutarwar banu Isra'ila ga annabi Musa wata rana suka ce da shi ya kai Musa mu ban kana so mu bi ka ka ba mu wani Allah namu da zamu rinka bauta masa ji Allah na ilahan kama lahum alihan قال إنكم قوم تجهلون suka ce sai ya nuna musu Allah sai ya ba su Allah a wani gudun suka ce arina Allah jaharatan kana so mu bi ka to sai ka nuna ma sai ka nuna mana Allah mun gan shi lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ya gama wa'azi suka ce ba wanda zai yadda da kai sai mun ga Allah nan a fili kana so mu yi imani da kai mu gan shi a fili wannan Allah da kake kira a kansa a wata ayar suka ce lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrijna mimma tunbitu al-ard min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha ya ba su abinci suka ce ba za su yarda da guda ɗaya ba to amma Allah ya kubutar da shi a wata riwaya ta Ali bin Abi Talib da Annabi Musa ne da Haruna suka hau kan dutse sama suna hawa sai Annabi Haruna Allah ya masa rasuwa a sama banu Isra'ila bai za su faɗa suka ce, A'a kai ka kashe shi, shi ya kashe shi, suka yi ta yaɗa shari a gari, ai Musa ne ya kashe shi, tunda tare kuka hau dutsen nan kai kashe shi, suka yi ta gaya wa annan Musa baƙar magana, yana baƙin cikin ɗan uwansa ya rasu, suna ta ce masa kana aliyanu minka, wannan bawan Allah da ka kashe shi ya fi ka taushin mu'amala. Wa ashaddu haya'a, kuma ya fi ka tsananin kunya. suka yi ta cutar da shi. Allah ya umarci mala'iku ya ce su zo su ɗauki gawan annaba Haruna. Suka ɗauki gawan suka wuce da shi ta majalisai na banu Isra'ila. Suka yi ta maganganu akan mutuwar annaba Haruna. Da ƙarshe dai ba wanda ya san ina kabarin annaba Haruna yake. Riwaya aka ce fa ma arafa mawdi a kabarihi wani tsuntsu ne guda ɗaya Allah ya sanar da shi kabarin annabi Haruna kawai. Wannan zagi da ɓatanci da sharri da suka yi ta yawa nan Musa, ɗan uwansa ne fa, amma suka ce shi ya kashe shi, ya ce wa akai Harunu, huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Allah kuma yadda ya amsa, qala sanashuddu عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ولا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون بنو إسرائيل sun cuci annabi Musa sosai Ibn Mas'ud ya ruwaito riwaya cewa manzon Allah wata rana yayi rabo sai wani mutane sai wani mutum cikin mutanen Madina kawai sai ya zagi yace inna hadhihi alqisma ma urida biha wajhullah wannan rabon da aka yi annabi ne yayi rabo fa amma mutumin nan sai bude baki ya ce ai wannan rabon ba dan Allah aka yi ba manzon Allah ya raba abu wa mutane ya bayar ka ce ba Allah ake nufi ba akan wannan rabo Abdullahi dan Mas'ud ya ce ya adu wallah ya kai makiyin Allah wallahi sai na bayar da labari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ka faɗa yace na je na samu annabi kuma na gaya masa nace ka duba ya rasulullahi kai rabo amma ga abin da wani mutum yake cewa wai rabon da kai ba dan Allah akai ba annabi fuskar sa tayi jaja wurin sa ya baci ya turbune yace rahmatullahi ala Musa Allah ya jigan annabi Musa Allah ya rahamshi annabi Musa faqad uziya bi aksara min hadha fa sabar an cutar da shi sama da irin wannan cutar wanda kuka yi mini amma yayi hakuri Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi na 3405 da Muslim na 1000 da 100 na 1063 a cikin da 62 a cikin sahihinsa wa kana inda Allah wajiha annabi Musa Allah ya yabe shi mutum ne mai matsayi a wajen Allah جاه عظيم مكانة سامية وجاه وجاه عند ربه irin mutane ne ‘yan hannun daman Allah na dama na kusa Imam al-Hassan al-Basri ya ce ma'anar wa kana inda Allah wa jiha kana mustajaba da'awati inda Allah annabi Musa inda ya daga hannu ya roki Allah to Allah yana karɓar addu'a wasu suka ce lam yas'alillaha illa atahu annabi Musa bai taba lam yasali Allah shay'an illa atahu annabi bai annabi Musa bai taba roƙon Allah wani abu face sai Allah ya bashi wani abu duk abin da yace Allah ya bashi sai Allah ya bashi kawai sai abin da ya nema na ganin Allah ai saboda ya ga ana karman addu'arsa ne yace qala rabbi arini anzur ilayka ya Allah yana so zan ganka in ji in ji Musa kala lan tarani إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني sai Allah ya ce ba za ka gani ba amma dai duk wancan dutsen in ka gan shi yadda yake ya tabbata to da sannu za ka gani fa saufa tarani to wannan ma'ashi da aka turo shi annabi shi ya roki Allah ya ba wa wani mutum annabi ya taya shi aiki ya ce ya Allah ya Allah ina so ka taimaka ka ba wa ɗan uwana Haruna shi ma annabta ya zo mu yi aikin nan na da'awa tare da shi kuma Allah ya karɓi addu'arsa ya amsa masa ya turo masa annabi Haruna suke ta gwagwarmaya tare da shi idan ya ja aya yayi bayani annabi annabi Haruna ya rinka cewa na'am eh haka ne idan yana addu'a annabi Haruna ne yake amin da za su tafi wurin Fir'auna ma ai tare suka tafi ai ya dauke shi yace zo mu tafi wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun qala sanashuddu adudaka bi akhik Allah ce sai mun karfafe ka da dan uwanka wa naj'alu lakuma sultanan za mu ba ku ƙarfin mulki da fawa fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun haka suka je Fir'auna ce qala fa man rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala fama balu al-quruni al-ula قال علمها عند ربي لا يذل ربي ولا ينسى duka tare suke tafiya duk wa'azin da yake zo don fir'auna tare suke tafiya amma shi fir'auna bai damu da haruna ba musa ne ya dame shi shi ya ta kokari ya kai farmaki ya halaka shi har wani ya ce to ya musa innal mala'a ya tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin فخرج منها خائفا يترقب wani ya ce to kai Musa na faji manya-manyan garin nan suna ta kulle-kullen dare a kanka za su halakar da kai ina baka shawara ka fita ka bar garin nan ina maka nasiha haka annabi Musa ya fita cikin tsoro cikin dare ya tattara ya fita daman su ba su da kaya ba su da kaya ni ne da kai muke da tarin shirgi a gida wallahi mun shiga uku wallahi mana akuwar sai aram wallahi kaya da dace ne durowa durowa ne katifu ne motoci ne babura ne tarkace ne dakin kaza ne kacuwa ne ne menene abubuwa gashi nan malam in an zo kaura kai daya sai ka cika tirela kai kadai saboda tsabar mun yi shirin zaman duniya nan amma su duk wanda aka taba shi a dare ne ke tattarawa ya wani malami yana wani gari babban alkalin garin ya mutu kawai cikin dare a gidan sarki kawai mutane suka ce ai ba wanda za a ba limanci alkalanci sai malam wani shine mai ilimi a garin nan shine mai bada fatawa shine mai kaza shine mai kaza labari ya zo wannan malamin cewa ai an shirya za a baka alƙalanci gobe za a naɗa ka a ƙofar fada. Malam ta kai ce muka zance cikin daren ne ya tattara kayansa daga shi sai matarsa da ‘yan tsummo karansa gaba ɗaya akan jaki ya ɗora su. Iyalinsa duka akan jaki da shi suka hau jakin nan suka fita tun da suka balle suka bar ganin nan ba a san inda suke ba har yau. Akan me wannan? saboda an ce za a naɗa shi alƙali. Ce a'a ba zai iya ba, shi ya zama alƙali. Muku yanzu kaga application ma ake rubutawa, kama ƙafa sai an ba wa mutum. Allah ya mana afuwarsa. Kuna tare da ni? Shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana matsayin wannan bawan Allah ta yadda ya ce mutum ne mai haƙuri shi annabi Musa kuma manzo Allah ya yi haƙuri saboda annabi Musa shi ma ya yi haƙuri a cikin da'awarsa yawa Allah ya ce wa habna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya a cikin suratul maryam to mu je an ramma sai aya ta gaba ya ayyuhallazina يا amanu أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا na'am يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم haka ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هكا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات
وكان الله غفورا رحيما الله مدى الغفور الرحيم. wannan su ne ayoyin ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka suratul azab ya ayyu allazina amanu taqullah ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi zance wanda yake na daidai malamai sun yi sabani dangane da qawlan sadida wasu suka ce kaulan mustaqiman la wajaja fihi la i'wajaja fihi zance mi kake wanda babu karkata kada wani mai imani ya rinka magana yana kwana kwana duk musulmin kware dan arziki baya magana yana kwana kwana ya faɗi magana ɗaya kuma idan mutum ya yi magana mai kakkiya Allah yana ba shi lada a kai zai gyara masa aikinsa sannan kuma zai ba shi dacewa da duk lokacin da zai aiki sai ya sa aiki na ƙwarai ba wannan kadai ba Allah sai ya yafe masa zunubinsa da ya gabata sannan kuma da abin da zai zo nan gaba ma Allah zai sa masa ya masa ilhama ya rinka yin tuba akan duk abin da yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara ayyukanku shine in kun faɗi zance na daidai wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku dhunubanku idan kuna faɗan daidai wa man yuti Allah wa rasulahu wan bi bi Allah yabi manzon Allah faqad faza fawzan azima hakika ya rabauta wato rabauta mai girman gaske Allah zai bashi kariya daga wutar jahannama gaba daya yujara min naril jahim ويسير إلى النعيم المقيم Allah zai nesanta shi da wutar jahannama da wutar jahim da dukkan wata wuta kuma za a bashi gida na ni'ima da wamammiya kauli na biyu suka ce kaulan sadida ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ay ittaqullaha wa qulu la ilaha illallah ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah ku rinka cewa la ilaha illallah shine kaulan sadida ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu sidqa ku faɗi gaskiya ko kuma as-sadat shine sadid kamar yadda mujahid ya fassara taqullaha wa qulu qawlan sadida wato ku yi as-sadat wasu suka ce as-sawab ittaqullaha wa qulu qawlan sadida qulu sawab ku rinka faɗan daidai jama'a umarni ne ake a kaina a kanka a kan kowa duk wanda zai yi magana ya faɗi daidai kar ku yi ƙarya Allah ya ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal mun bijirar da amana ga sammai da ƙasai duka da duwatsun duniya duka fa abaina an yahmillaha suka ƙi shine aba ya aba suka ƙi su karba ma'ana suka gagara ɗauka suka ji tsoron amana wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu amma annabi adam shi kuma ya karba al-insanu anan ana nufin annabi adam wa hamalaha al-insan ay wa hamalaha adam Adamu shine uban ɗan adam duk wani ɗan adam gaba ɗaya an yi amfani da adam ne ana nufin mu mutane gaba ke ɗaya muka rungume ta sai Allah ya ce shi jinsin ɗan adam mai yawan zaluntar kansa ne jahulan sannan kuma wanda yake ya kai matuƙa wajen jahilci zaluman mufritun fi zulmihi li nafsihi ya wuce gona da iri wajen zaluntar kansa da kansa dan adam sannan kuma jakulan ya zama mai zurfi wajen zalunci ya kai matuƙa duwatsu sun kasa ɗauka ƙasa ta kasa ɗauka sama ta kasa ɗauka mai amana amma kai dan adam ka iya ɗauka menene amana su malamai suka ce abba'a amanar da Allah ya bidar shi ne ɗa'a, ya ce an yi alƙawari za a masa ɗa'a yadda yake so. Wasu kuma suka ce a'a alfara'id, farillai ne Ubangiji tabaraka ta'ala ya saukar da su ya ce ga sunan na dole, za a yi kowa ya gagara ɗan adam ya ce ni zan ɗiba zai iya yi. Ku je ku yi dan adam ce shi fa ya ji ya gani zai ji amma ina ya gagara ɗauka Ibn Abbas ya ce wannan aya tana magana ne akan Allah ne Allah ya bijiro ya bijiro wa da annaba Adam da kansa wannan amana din ya rungume ta ya dauke ta yace dauki in ka bi zan gafarta maka in ka saba kuma zan yi maka azaba kawai adamu ya ce na karba Abdullahi dan Abbas yake cewa a riwayar aka ce kafin daga daga safiya ai daga tsakanin la'asar zuwa magariba daga la'asar zuwa faduwar rana sai da annabi Adam ya je aikata kuskure to kuma Allah ya ce an yi alkawari ya ce ya dauka zai da yawa daga cikin malaman tafsiri haka suka fassara shi yasa Allah ya ce innahu kana zaluman jahula ba kowa yake iya farillan nan a cikin mu ba ko wannan sallar farillan mu ɗan adam ba duka muke iya ba duk arnan cikin mu ai ba sa yi haka ne arne ai shi ma ɗan adam to ya kasa kasawa suka yi mu musulmi ne muka ce za mu gwada duk wanda yake musulmi yana sallah to shi yana ganin cewa zai gwada zai jarraba zai kwatanta da dukkan nauyi da Allah ya dora shi har ne bai yadda akwai wata dokar Allah a kansa da zai je bi Allah wai Allah ba shi lada ba hana shi abu kaza ya kaza kai ne dai kai yadda kuma suka ce amanar dai amanar ne dai ake nufi wannan amanar da ka sani ita ce Allah ya bujiran mana ƙasa ta gagara ɗaukan amana sama ta gagara ɗaukan amana amma dan adam ya rungume ta ce zai kuma ya gagara yi Allah ce addil amanata ila mani ita manaka wala taqul man kana ka bayar da amana ga wanda ya baka amana kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka amanar magana ka cika amanar kudi aka baka ka cika amana ne ta sirri ka cika amana ne ta 'ya'yan marayu aka baka ka rike amana ne ta 'ya'yanka ka rike kai da amana ne na ubanka ka kula da shi ya tsofa bai da lafiya ka rike dukiyar mahaifinka aka baka ka rike amana ka rike amanar aure a rike ke ki zauna zaman amana ki kula kai ma ka zauna zaman amana ka kula da ita amana ce a kasuwa a kula amana ce a ofishin gwamnati a kula amana ne a masallaci amana ne a ko'ina da yawa mutane abin da zai kai su jahannama shine cin amana cewai amana kuma yau duk abin da yake wahal da mu kenan waye ka yadda da shi za ka ɗauki amana yau daidai ta magana ka zauna ka ja labule da wani ku yi magana ka gaya masa Allah ya sa da in baka ci sa'a ba sati ɗaya ya yi yawa yana gurin mai shan shayi da indomi yana cikin ci wallahi zai fasa wannan amana ka gaya masa cin amana yau da rana tun ne fa malam zaka kira shi kuna magana ta mutunci da shi ta amana baka yi da iyalinka ba amma Allah sai dan na recording yana yana recording ɗinka ka saki jiki kai ta zuba ya jona wata wayar akan wata wai kai ne wannan kofin da kuka kamun amarya kai ne sabon aure ne kai ni na ga wannan kofin malam yanzu in dai wa gidan amare ba wa zai sha ruwa da wannan ni ma wallahi sai dai ina zo nan karatun da ke sha da wannan ko ina jin aure yayi wannan yaro ko ya ƙara wata ku a san masu amare su suke jin daɗi a ƙasar nan su su ba san halin da ake ciki ba eh Allah ya mana ku wasu wasu malamai suka ce amana nan ana nufin mace ta kiyaye mutuncinta kar ta keta alfarmar Allah ta zubar da mutuncinta Imam Qatada yace amana shine addini wal fara'id wal hudud. Addinin Allah da farillai da dokoki. Kai wasu suka ce amanan na wankan janaba ne. Duk wanda janaba ta ta same shi Allah yana bin sa bashi da amana yayi wankan janaba. Wasu malaman suka faɗaɗa suka ce al-amanatu salasatu. As-salatu was-sawmu wal-iktisalu min al-janabati. sallah da azumi da wankan janaba duk waɗannan maganganun jama'a daidai ne ba abin da ba amana bane a ciki kuma kowanne amana ne shi yasa malamai suka ce tafsirin da yafi kowanne inganci a cikin wannan aya abin da ake nufi da amana shine wato at-takalif da qabulul awamir wan nawahi daukan nauyi da karban umarni da hani da sharuda duk wanda ya wannan to ya rike amana amana tana da nauyi kun ga sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta bakwai gagara ɗauka shi yasa imam al-hasan al-basri yace kai wannan sama fa da aka yi mana kwalliya da taurarin nan ita ne fa aka dora mata amana ta gagara amma yau ga shi ɗan adam ya ɗauka a wani wurin an yi walima sannan ka zo ka keta doka Allah amanar da ubangiji ya baka ka keta dokar Allah akan ka ci mutuncin ƴar mutane ka zage ta ka wulakanta ta ka tozarta ta yanzu nan wata baiwa Allah ta kira ni yau da zan taho karatun nan ta ma rasa ma me za ta ce mu ta ce wallahi malam mijina duk abin da na masa laifi da yunwa yake min azaba yunwa ta ce ba iyaye na a kusa da ni ba uwa ba uwa ta ce wallahi yunwa da ya ƙi ya kawo abinci rasa inda zan sa kai ta ce sai ta je ta yi ta kuka tana roƙansa Allah annabi ya taimake ta da abin da za ta ci sannan ya je kawo akwai masu azaba wa iyalinsu da yunwa ta gauna cin amana ka ɗauki ɗiyarka mana ‘yarka ka danka wa mutum ka bashi ya baka sadaki kuram amma sakayyar da zai maka shine ya tozarta wannan yarinyar ya ci mutuncinta ya wulaƙanta kwanan nan aka kawo min wani kes wani bawan Allah ne wace yarinya ta musulunta aka mata goma ta arziki ya aure ta sai da ya kammala da ita da ‘ya'ya daga ya gaji da ita duka kashi yake bata in ya zo dukanta yadda ka san mai jaki mai jaki ya sa jaki a gaba yana ɗirkarsa haka yake ɗirkar baiwa Allah nan da yake ƙabila ce ya gama dukanta in ta da ta sha kuka kuma ta tsuguna ta ta ba shi haƙuri amma kar ka manta wannan taro aka yi ustaz ne dan uwa ne aka ɗauki bayar Allah na aka danka masa ita da ya tara mata ‘ya'ya daga baya ya kore ta a gidan ya ce ta fita in ta dawo ya ce in ya dawo ya tarar da ita a gidansa sai ya kusa halaka ta ta gudu ta ce tabbas zai iya kashe ni don ya san in ya kashe ni ba wanda zai kai shi ƙara ‘yan kwamitin ma da suka daddaura aure na da shi shekaru yanzu duk sun mutu ya gaji da ita ya sallame ta Malam idan ana baka labarin abinda mazaje suke wa matansu a cikin gidaje wala ba za ka so ma kai Allah jarabe ka da ya mace ba ma sai ka ga gwanda ma da aya maza Allah ya ba ka wai saboda wata masifar in aka gaya maka ita wala sai ta saka hawan jini wallahi ina so na gaya muku duk wanda yake da ya mace tana aure a wani gida kar ku tambaye shi labarin abin da yake zuwa masa kana zaune fa da kaga yarka ta dawo gida ta kwana ɗaya biyu gaban ka zai ta faduwa ko dai an dake ta an kore ta ko an sake ta an sallame ta wani ma sai da ya ɗauko ta ya kawo ta har ƙofar gidan ya danna mata takarda ya ce ta gidan ubanki rashin kirki cin amana ina gaya maka wannan ne don ka rinka tuna kanwarka da za ku kai ta gidan aure yayarka da za a miƙa ta ga wani yanzu an waye gari yau tunani kake wai waye ya cancanta ka ɗauki ɗiyarka ka bashi waye wannan mutumin da zai zo maka da fuskar da za ka yarda da shi waye wannan mutumin da yawa waɗanda aka yarda da su ɗin sun ci amana ka yi wa mutum goma ta arziki ka nuna masa ƙauna da soyayya ka ba shi ‘yarka don ya riƙe maka ita da amana, ka mutu kana cikin farin ciki amma ba zai yadda ba, sai ya tozarta ka. Kana fama da gidan haya a koro maka ‘yarka da ‘ya'yanta bakwai. Alaji, wallahi akwai wanda tattarewa ya koma sauran ƙofar gida yana kwana saboda an koro ‘yarsa daga gidan aure. Da yawa fa akwai wanda in aka kori ‘yarsa daga gidan aure fa babu inda za ta kwana. ba inda za ta kwana sai dai ubansa ubanta ya fita daga ɗakin uwarta ta rinka kwana tare da uwar shi kuma ya koma kai akwai wanda masallaci ya koma yana kwana alhaji ya aka yi wallahi an koro wacce auren ta ya mutu gidan namu iya abin da muke da shi kenan bai da dangi bai da dan uwa ba to a yanzu waye zaka dauki wata ya ka kai masa ka ce ya ajiye maka ita auren ta ya mutu wa zai maka da haka yanzu iyaye masu gida su suke zuwa suna bin miji suna ba shi hakuri wani ya ce dan Allah dan girman Allah ka rufa mu asiri kar ka sake ta in dukan ta zaka yi ka dake ta duk abin da zaka yi kai mata ni dai kar ka sako mai ita iya cin amana iya yaudara ha'inci mace ta kawo maka laifin da mijinta yake sama da ƙasa kana ji kana gani laifi ne na saki amma ba za ta iya tafiya ba ko yau din nan wata ta mun fatawa shi ma duka a yau abinda mijin yake mata kawai saki ne ya kamata ya sake ta kawai ni na kuskure na yi wuf na ce ai sai a kashe auren nan ta ce a'a malam dan dakata dai ta ce ya'yanmu bakwai da shi ta ce malam in ya sake ni ina za ni nace to yanzu ke kika kawo mu wannan bayani to ni yanzu me zan ce miki tace shawara ce nake so ka bani amma ba ta saki ba in na gaya maka abun ba za ka yi bacci ba abun bakin ciki sai ya ishe ka wannan da ƙarshe nace mata ki je ke kuma ki rungumi kaddara ki kenan ya ta miki abin da yake yi ta ki je ki ta salati da roƙon Allah da sallah a cikin dare ko Allah zai ciwo miki da hankalin sai daina abin da yake yi ta ce malam na gode amma maganan fita a gidansa ce ba zai yi ba ta ce ba inda za ta ta ce kuma ko rana zai da 'ya'yan nan wa zai ciyan min da su to akwai matar da ba yadda za a yi ta fita daga gidansa shi yasa wata ta kama mijinta hannu da hannu ido da ido yana yana lalata da karuwa ido da ido ta saka toci ta haska shi ta shiga ɗakin ta tarar da shi su biyu da ya fito ya kama zaginta yana tura mata ashirin ya ce to wani abu ne abokanansa guda nawa suke haka shi dan yayi wani abu ne ita ma fa bata rubu da shi ba suna tare har yanzu ba a maganar cin amanar kasuwa ka ɗora yaro a shago yi ta kifar da kai ƙwarai kana tura jari yana shanya jarin kana ƙara wa shago ƙarfi shi kuma yana ƙara wa kansa ƙarfi kai baka ci ba kuna ta rikici da matanka akan atamfan sallah ka zuba kuɗi a shago alhali yaron ka yake cinye kuɗin da shi kuma mai gidan kasuwan shi ma ita gurmusan yaro yi ta masa hidima shi kuma bai zai biya ba ba a magana amana ta shugabanci kam ka zo ka yi ihu sun baka ƙuri'a sun zaɓe ka. Ka yi ta rantsuwa da alkawari ka ce za ka kare musu amana. Amma yalla kawai ga mutane suna mutuwa da yunwa, ana kashe mutane a ƙasarka. Ana bandar ɗan adam, ana kashe ɗan adam, ana kashe mutane, ana ana tijara ɗan adam, rayuwa ta yi tsada. Yau ɗan man fetur nan da za ka zuba a motarka ya gagare ka. wallahi kai wasa daga nan zuwa kurna ka je ka dawo wallahi sai kashi dubu bakwai a garin nan wanda wannan dubu bakwai din a da ita ce za ta kai ka Zariya ta dawo da kai Allah ka gwada ka gani dubu bakwai din nan galan ɗaya ne ko ka zuba shi a babur ɗinka ka ce za ka je kurna in ka ce da wanau za ka ƙarisa ma dai ka ƙariso da turi kafin ka je ka dawo injin ya zuƙe man da haka yanzu aran babur ma a garin nan an daina ba da aran babur duk wanda ya zo ya ce ba na aran babur abin da kake tunani zai kone mun bai in ka je ka ba da dubu ɗaya dubu biyu a zuba ma mai kai akwai gidajen da ma ba sa ba da dubu ɗaya dubu biyu dan an tsiya ma shi kamar fitsari ne tsirrit shikenan lita ɗaya ne ai ba bai ma kai lita ba kaga wani katon in ya tsaya ya samu roba ai fitsarinsa ya bi lita da ai wai ba ku gane wannan ba bari ba ku wani misali duk inda kuka san wani babban titi ne a Kano ku je ku zagaya za ku ga gaba ko ina zugun sai da mota ne a Kano kun san me ya faru duk mutane sun fito da motocin su ba sa iya rikewa wallahi sai da motoci ake in ba ku yarda da wannan ba ku kadan kadan zuba ku mai a babur din ka tabbatar da abin da na faɗa har inda ba a sai da mota yanzu motoci ake kasawa wani ma wallahi kofar titin baki wasu ne zo kofar titi ba inda ake sai da mota kawai ajiye mota ne dora ta akan dandamalin nan ya dora mata jarka ya sa fosale ai fosale ko ba sale ba dole duk titunan garin nan motoci ake sayarwa saboda ba sa iya rikuwa kun san motoci suka fi yawa yanzu irin kumbulayen motoci kananan nan masu kamar babur wanda ba sa shan mai sai kuma yan motocin electric babura ma nan gaba yan lifan lifan na kowa ya ji gungun din nasa wannan babura masu electric din su ne kafin su zo su samu haraji su ma akan su wallahi ba kun yi da gaske ba wutar lantarki ta gagara kowa yanzu sola ne duk inda ka shiga unguwa wanda yake da dama yan sola zaka iya tara kuɗi ka hana 'ya'yanka yawon sallah da naman sallah da kayan sallah don ka samu su sola a gida in ba ka ba wallahi haka za ka mutu kamar kabari za ka yi ta rayuwa gidanka ba wuta ba wutar lantarki rabonka da kaga wutar lantarki tun yaushe wannan wace irin rayuwa ce me me dan adam za a yi masa idan ba a yi masa wannan ba in ka je asibiti duk asibitoci waɗanda na gwamnati a lalace suke asibiti mai dan dama dama sai na private wanda zaka zuba kuɗi shi ma ba duka ne mai kyau ba wani ka bada kuɗin ka kuma ba biyan bukata haka mutane suke ta mutuwa da ciwuka da larura in kana so ka ga dan adam inda yake tozarta tafi asibitocin mu wallahi je ka emergency ka ga ka ga yadda dan adam yake tozarta mala ba kulawa ba tausayi ba jin gai irin wannan kasar fa ita muke rayuwa a cikin kuma ka waye gari baka bin Allah kai baka ji dadin ta ba me abu dadi a nan kasar me abu mai dadi a nan ta inda ake ci gaba a duniya an ci gaba mu banda mu mu sai dai su saci kuɗin su kai ƙasashen da aka ci gaba. Ka duba fa, su gina mana ƙasar mu ma mu ɗan ji daɗin mu ɗan wala mu ɗan walƙata, amma sai dai su ɗebe kuɗin su kai can inda aka ci gaba, su daɗa ƙara musu ci gaba. Inda aka ci gaba su sai manya-manyan gidaje a can saboda su huta. Idan ba su da lafiya su ɗauki kansu su kai su ƙasashen can a duba lafiyarsu. Matansu in za su haihu a ƙasashen waje suke haihuwa. Mura in ta kama mutum daman koyaushe yana da biza. shi kenan jirgi ne zai ɗauke shi kawai ya kai shi. Kai fa, wa ya san da kai, ba wanda ya san da kai. Wani wace irin al'umma ce, kuma wani irin rayuwa ne muke, komi ba daɗi. To ina amana ta. Kana duk wanda ya ɗaga hannu ya ce a zaɓe shi, wallahi ya shirya gaban Allah. Wallahi Allah bai za mu zaɓe ka, amma wallahi ce ka shirya gaban Allah wajen ba da amsa. In ba mu zaɓe ka ba kar ka jawo shi, taimakon ka ma muka yi wallahi. duk wanda aka zaɓe shi ya riƙe yana mulkan mutane tun daga kansila har kan shugaban ƙasa wallahi sai kun tsaya gaban Allah kun yi bayani ku shirya zuwan ku gaban Allah don ba ƙarya bane kuma mutuwa ba ƙarya bane annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi magana akan amana a cikin hadisin Hudhaifa yake cewa dangane da wato amana yace na ga ɗaya ina jiran ɗaya na farko dai yace Allah ya san saukar da amana a cikin zukatan bayi Allah ya saukar da alqur'ani mutane suka yi alqur'ani suka aiki da qur'ani suka aiki da sunna sannan sai annabi ya ba mu labari cewa za a ɗauki amana za a zo lokacin da mutum zai kwanta bacci yana kwance a bacci za a zare amana daga cikin zuciyarsa sai dai gurbin amana ne kawai zai saura kamar a yanke farce in ka duba sai ka ga gurbin farcen ne yake saura kawai babu farce to za a zo lokacin da kana bacci za a zare yar amana da ke cikin zuciyarka har riwaya ta ce wata ran amana sai kamar kanta ina irin kanta ta samu mutum in ya bare din nan ba za ka alamar kantar ba in mace tana daka ko tana nika ko kana noma haka za ka gan an ɓare shi. Zala ce mutane za su wayi gari suna siye da sayarwa babu amana a tsakaninsu. Cinikayya babu amana a tsakanin. Har za a zo a ce to a garin nan gaba ɗaya dai in an je unguwa kaza, kabila kaza, akwai wani shi mai amana ne. je shi kadai ne mai amana a garin wannan masifa ita ce take tinkarar mutane a wannan zamani Allah kare ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات Allah zai azaba wa munafikai maza da mata da mushrikai maza da mata wane ne munafiki mai bayyana imani a zahiri amma a cikin zuciyarsa kafiri ne wal mushrikina wal mushrikat sune wanda zahiruhum wa batinuhum shirk shi mushriki da zahirinsa da batininsa shirka ne da saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yatubu Allahu ala mu'minina wal mu'minat Allah zai yafewa kuma zai karbi tuban mu'minai maza da mu'minai mata Allah zai musu rahama shi da wai tuba saboda sun yi imani da Allah da mala'iku Allah da littattafan Allah da manzannin Allah kuma sun yi aiki da da'ar Ubangiji tabaraka ta'ala wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai tausayi mai jin kai wannan shine karshen tafsirin suratul azab walillahi alhamdu wal minna abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa da rangwame sati mai zuwa insha Allah za mu tashi farkon suratu saba'i ita ma sura ce 'yar makka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh